الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanin wata 18 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da uku ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka nawi qayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala amin idan ba manta ba yan uwa har yanzu dai muna karatu ne a cikin al-fasl as-sadis fasali na karshe a cikin littafin fasalin da malam ke mana bayani game da tahsinat tsaro ko kariya ko katanga da ya kamata kowanne musulmi ya katangi da su wajen kare kansa daga farmakin shaidan malam ya kawo mana guda goma sha shida mana ta goma sha bakwai alhisnu sabi'u ashara katanga ta goma sha bakwai ita ce hibzul lisan kiyaye harshe malam ya fara mana bayani game da abin da suke shiga ƙarƙashin kiyaye harshe kafin ka iya amsa sunan cewa ka kiyaye harshen ka sai ka kiyaye wasu abubuwa game da harshen naka malam ya fara zayyano mana su ya kawo mana na farko shine hibdul lisan anil kalam fi ma la ya'ni kiyaye harshe daga abinda bai shafe ka ba to a wannan gaba ta farko ita muke malam ya kawo mana illar da ke cikin shiga ko kutsawa cikin abinda bai shafe ka ba da kuma ƙoƙarin sa kanka dole sai ka yi magana a cikin abin da ba shi da amfani bayan malin ya gama wannan bayanin sai ce walakin mal ilaju liman ibtuliya bi zalika sai dai kuma menene magani menene waraka mecece mafita liman ibtuliya ga wanda aka jarrabe shi bi zalika da irin wannan matsalar ta kutsawa da shiga cikin abin da ba ruwansa to yanzu malam zai kawo mana magani insha Allah ta'ala a takeice yace yaqulu al-ghazali rahimahullah abu hamid al-ghazali Allah ya masa rahama yake cewa wa iladu zalika babban maganin hakan shine ay ya'lama anna al-maut bayna yadayhi shine lalle mutun ya san cewa mutuwa fa tana gaba gare shi ba ta kwankwasa kofa ba ta ba da notis ba kuma ta sanarwa kawai zuwa take kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce la ta'atikum illa baghtatan ita mutuwa ba ta zuwa muka kawai sai ba zato ba tsammani shine baghtatan baka yi aune ba baka shirya ba baka kimtsa ba kawai zuwa take da zarar lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mata na ta je ta ɗauko ka shikenan kawai sai dai ta zo ka shirya baka shirya ba ita dai za ta zo to tunda ka san wannan shine halinta kuma lalle kai ma kana cikin wanda halinta zai shafa lalle ne ka shirya mata lalle ne ka kimtsa mata kasancewa tana nan tafi wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin kuma kasancewa idan ka mutun duk wata kalma da ta taba fitowa daga bakinka mai kyau ce ko mara kyau sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka akan ta karama ce ko babba mai kyau ce ko mara kyau in dai zance ya fito daga bakinka wallahi in kuwa sai Allah ya tambaye mu akan sa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid haka Allah madaukakin sarki ya faɗa babu wani furici da mutum zai furta daga bakinsa face akwai mala'iku guda biyu masu kiyayewa masu kuma bibiya duk abin da ka faɗa sun bibiye shi kuma sun kiyaye masu rubuta shi su ne waɗannan kiraman katibi na ɗin kiraman katibi na ya alamuna ma taf'aluna suna nan suna rubuta to mutum ya sa wannan a cikin ransa cewa duk abin da ka faɗa Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka game da wannan kalmar wa anna anfasahu ra'su malihi kuma mutum ya san cewa lalle numfashinsa da ɗaya ke biyo ɗaya ya sha ɗaya ya fitar da ɗaya wannan shine kan shine jarin babban jarin da yake da shi na dukiyarsa numfashinsa shine rayuwarsa ma'ana da zarar ya tsaya fa to babu shi kenan to kaga shine babban jarin da mutum yake da shi wanda zai yi amfani da shi wajen samun riba ya samu riba mai kyau ko kuma ya samu akasinta Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa anna lisanahu kuma mutum ya san cewa harshen sa shabakatun yaqdiru ala ay yaqtanisa biha al-hur al-ain ya san cewa harshen sa wata koma ce da zai iya zai samu dama ta dalilin wannan kumar ya iya zarugo ya iya samun matayen aljanna da shi ma'ana harshensa idan ya bi da shi ta inda ya dace zai kai shi ga shiga aljanna wanda aljanna kuma zai samu matan aljanna su ne horil ayi Allah maɗaukun sarki ya ba mu rabu da su abinda malai ke cewa shine san harshensa cewa na da tasirin da kamar wata koma ce koma ce shine abin koma shine abin da zaka je ka sa a cikin ruwa ka watsa idan ka watsa shi kuma ya fito maka da me da kifaye da yawa kaga su din ka yi riba kenan ko to haka harshen ka yake idan ka baza shi kai ambatan Allah kai zikiri kai karatun alqur'ani kai umarni da kyakkyawa kai hani daga mummuna kai alheri da shi wannan abin da kai da shi din zai kai zuwa ga shiga aljanna wanda aljanna kuma duk wani jin daɗi da ɗan adam yake fata da wanda ma bai sani ba akwai shi a cikin aljanna zai same shi shi ne abinda malai yake nufi fa ihmaluhu to sakaci da wannan gabar da take da waɗannan abubuwan zalika wa tadyi'uhu fa ihmaluhu zalika sakaci da shi game da haka wa tadyi'uhu da kuma tozarta shi malai ce khusranun mubinun lalle ba karama asara bace asara ce mabayyaniya balice inta hazantan da aka dauko daga Imam al-Ghazali ya kare a cikin littafin sana al-Ihya'u ulumuddin qultu malam wahidi ce sai nace wa yasta'inu ala zalika bit tafakkuri fi ma'na al-kalima qabla qabla an-nutq biha balice zai kuma taimakawa mutum kwarai da gaske shine bit tafakkur ta hanyar yin tunani da tintintini da kaiwa da komowa fi ma'anar kalima a cikin ma'anar kowace irin kalma ƙabalan nutsuki bi haka san kai farci da ita ma'ana abinda bawashi ke cewa ka tauna magana kafin ka faɗe ta to shine abinda malai ya faɗa duk wata kalma da za ta fito daga bakinka ka ɗauka cewa abu ne da zai fito mai haɗari so da ka duk abinda ka san yana da haɗari ko taka tsantsan kake a kansa to duba ka ga ya kamata ka faɗe ta ko bai kamata ka faɗe ta ba alkhairi za ta jawo maka ko kishiyar alkhairi dole ne mutum ya tunani akan wannan kafin ya faɗi komai daga cikin abubuwan da yake furtawa fa zikiru kalimataini malai ce fa'iza adda maqsudahu na tsallake ko fa in kanat li maslahatin idan kaga kalmar da zaka faɗa tana dauke da wata maslaha na gyara ko abin da yake alkhairi ne a duniya ko a lahirarka malai ce atlaqaha to babu lafi sake ta fade ta bar ta ta fito daga bakin ka babu lafi wa illa in ko ka duba kaga babu alheri a cikin fadar wannan maganar malai ce amsaka hai kokari ka rufe ta ka rike ta eh ba a fadar magana haka kawai sai an auna sai an duba sai an kai an kawo wal amru fi bidayatihi shadidun malai ce kaga irin wannan abin da na ga maka yanzu duk lokacin da zaka faɗi magana sai ka duba ta kaga wa mai kyau ce ko mara kyau balle ka faɗa malai ce farko a farkon fari karan fari irin wannan amare ce akwai tsanani eh musamman in ka saba surutu da yawa ka saba zance ko yaushe kuma ko ina zance ya ya saba fitowa daga bakinka ba tare da ka auna shi ba to zaka shawara an ka ce zaka yi wa kanka wannan tsari malai ce sun mai tasaru bi aunillahi wa tawfiqihi amma daga baya kuma wannan al'amari idan kawo kansa Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe maka shi da taimakon Allah da dacewarsa ka fara ka gani in ka saba magana da yawa to yi kokari ka fara tace maganarka yi kokari ka fara auna maganarka lokacin da zaka fara din zaka sha wahala dan baki ya saba faɗan magana a koda yaushe a ce za a yi masa kaidin da sai an tace abin da zai faɗa wannan akwai wahala malai ce amma in dai ka sa ranka zaka din to Allah madaukakin sarki zai taimake ka akan sa wa yasta'inu ala zalika aidan bid-du'a sannan malaici ina baka shawara har yanzu ka ci gaba da neman taimakon Allah madaukakin sarki wajen kokarin takaice maganganunka ta hanyar yin addu'o'i da komawa ga Allah subhanahu wataala ka ranka cewa Allahumma rzuqni lisanan zakiran wa qalban khashi'an Allah ka azurta ni lisanan harshen da yake zakiran mai yawan ambatanka ba mai yawan surutu akan abin da ba shi da kan gado ba sannan wa kalban Allah ka azurta ni da zuciya khashi'an mai jin tsoronka wannan wasu bangarori ne daga cikin bangarorin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalban khashi'an wa lisanan zakiran zuciya mai tsoronka za ta rinka kokarin kare ka daga tana abinda duk bai dace ba lisanan zakiran zai rinka kokarin kare ka daga farta duk abinda bai dace ba to sai ka samu tsira insha Allah ta'ala a rayuwarka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to wannan shine abu na farko da kowanne ɗaya daga cikin mu ya kamata ya kiyaye akan harshen sa abu na biyu da kafin ka shiga cikin masu kiyaye harshe sai ka lura da shi shine hibdul lisani an fudulil kalami kiyaye harshe daga rarar zance a farkon babin malam ya danyi muqaddima da wannan batuna fudulil kalam shine rarar zance to malam ya ƙara maimaita shi a nan wajen ya kawo shi mustaƙillan shi ma don ya ci gashin kansa ya ce huwa ziyadatu lati la fa'idata min wara'iha abinda ake kira da rarazance shine ƙarin da yake babu fa'ida a bayansa maganar da idan ka ƙara ta a cikin zancenka to faɗar ta ita wannan ƙarin babu wata fa'ida da ta dawo maka a duniya ko a lahirarka to wannan shine fudulul kalam sai malai baka misali yace fa'ida addama qasudahu bi kalimati idan zaka iya isar da abin da kake nufin isarwa da kalma ɗaya kawai idan ka faɗi kalma ɗaya ka isar da sako wanda kake kokarin gaya maganar ya gane kawai kace masa eh ko a'a haka ne ba haka bane ya isa malai ce to fa zikru kalimataini ambatan kalmomi guda biyu ko kuma fa zakara kalimataini sai ya ambaci kalmomi guda biyu maimakon guda ɗaya ne ce kawai eh ko haka ne sai ya ƙara da wani abu malai ce fassaniyatu to wannan ta biyun da ka ƙara fudulin rarar zance ne ba shi da amfani ɗan wa fahimci wannan kuwa idan za ka iya isar da saƙo da zance wanda yake ya ƙunshi jimla ɗaya kawai to ka faɗaɗa shi ka buɗe zancen ya zama jimla uku ko jimla huɗu ka yi asarar zance ka yi ɓarin zance ka zo da rarar zance da ba a bukatarsa idan aka tambaye ka wane ka yi abu kaza e na yi shi kenan e na yi amma kaza a'a amma kaza da kaza ɗin da ka shiga rarar zance ina fata an fahimta shi ne abinda malam ke so yi idan za ka yi isar da saƙo da kalma ɗaya kawai to isar da saƙonka da kalma ɗaya ragowar abinda ba dole ba shi rarar zance ne kaga wannan da wahala da wahala mala ya ce ƙala ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce la khaira fi kasirin min najwahu babu alkhairi fi kasirin a cikin da yawa min najwahum daga cikin gani da mutane suke yi gani shine haɗuwa mitin zama da mutane suke tsakanin mutum hudu mutum biyar mutum goma a zauna ana tattaunawa akan wasu abubuwa Allah maɗaukakin sarki da kansa yake cewa da yawa daga cikin irin wannan ganin da ake mitin mitin da mutane suke wallahi babu alkhairi a cikinsa sai Allah maɗaukakin sarki istisna'i sai ce illa man amara bi sadaqati sai irin ganin da ko mitin din da aka zauna a cikinsa aka tattauna akan abin da yake umarni ne da sadaka taimakawa mutane tunani akan yadda za a fitar da mutane daga cikin kunci da bala'i da suke cikin rayuwa wannan mitin din akwai alkhairi a cikin sa inji Allah madaukakin sarki shi ban da shi wannan akwai alkhairi a cikinsa au ma'arufin ko mitin ɗin da aka tattauna akan abin da za a haifar da samar da abin da yake kyakkyawa a cikin mutane duk wani abin da yake mai kyau da aka daina yinsa aka ajiye shi a gefe to sai ku zauna ku yi mitin ku tattauna akan yadda za a yi a dawo da shi a cikin mutane wannan kuma ya kunshi hana abin da yake ba mai kyau ba shi ma duk wanda ya shiga ciki shi ma ya shigo ciki a yi mitin a tattauna akan akwai wani abin da ake a cikin unguwa akwai abin da ake a cikin mutane mara kyau ya za a yi wacce hanya za a kullu a ga an daina wannan abin yan uwa shi ma irin wannan ganin da ake akwai alkhairi a cikinsa Allah subhanahu wataala ya ce au islahin bainan nas ko kuma sulhu da gyara tsakanin mutane shi ma tattauna akan wani abin akwai alkhairi a cikinsa sau da ka Allah subhanahu wata'ala ce yawa daga cikin zaman da muke mu tattauna mu ta hira duk babu alheri a cikinsa sai bitin din da ya kunshi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko ya kasance sadaka za a umarni ko ya kasance umarni da kyakkyawa ne kowa ne daga mummuna ko kuma sulhu ne da gyara tsakanin mutane wannan akwai alheri a cikinsa abinda Allah madaukakin sarki bai kawo ba wannan waɗannan abubuwa guda uku ba sa fa'idantar da hasuru ba sa fa'idantar da takaice hukuncin akan su su kaɗai a'a yan uwa duk abin da yake na alkhairi ne taimakon juna ne taimakon kai da kai ne kawo wa al'umma wani abin da zai amfane ta ne wannan shi ma ya shiga ciki a zauna a tattauna a kai wannan babu laifi ko ku tattauna akan wani ci gaba da zai kawo muku akan kasuwancin da kuke yi ko aikin da kuke wannan duk babu laifi a cikinsa shi ma akwai alkhairi a cikinsa sai Allah madaukakin sarki to mai yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi أجرا عظيما قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود الله كرم سيردا yace unzirukum fudula kalamikum yace ina gargadin ku inji sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda yace ina gargadin ku game da rarar zancen ku da kuke saki yace hasbu mri'in min al-kalami ma ma balagha bihi hajatahu yace ya ishi mutum abinda zai fada na zancen sa ina ka tsallake نعم الركب المصري وانا ما بشي انا كما بابكو يوا tsohon bugu ne wannan malam su akwai abubuwan da aka cicire ya ce hasbun ri'in minal kalami ma balaga bihi hajatahu ya ishi mutum abinda zai faɗa na zance shine abinda zai isar da bukatarsa ya ishe ka abinda za ka faɗa ya isar da ka zuwa ga wanda kake gaya wa zancen to ya kasance ya ishe ka ba sai ka ƙara wani abu ba yawan magana yanzu kaga muna da wannan matsala tsakani da Allah maganar da za ka faɗa guda ɗaya kawai ta isar da zance sai mutum ya ta surutu ya ta magana yanzu ko mitin ne aka zo ana yi ko wani abu za ka ga mutum ya faɗa kalma ɗaya biyu ta isa kawai amma sai ya ta zagaye sai ya ta kwana sai ya je can sai ya ƙara dawa ya ta faɗa zancen yana ta kuɗa shi ya bata wa kansa lokaci kuma ya bata muku lokaci ba kuma rarar zance da yake fitowa da shi ka faɗi kalma ta ƙaitacciya wai larabawa suka ce khairul kalami ma ƙalla wa dalla eh khairul kalami mafi alkhairin zance shi ne ma ƙalla zancen da yake ɗan kaɗan ya karanta kuma wa dalla ya shiryar da abin da ake so a shirya a kansa shi kenan kawai malai ce wa ƙala mujahid ɗaya daga cikin malaman tabi'ai mujahid Allah ya masa rahama yace innal kalama hakika shi zance la yuktabu mutum fa sani za a rubuta shi idan ya faɗa duk zancen da fito daga bakin ka kamar da muka hawo san ayar Allah madaukakin sarki ya sa ana rubuta shi hatta innar rajula la yusqita ibnahu hatta mutum da yake kokarin sa dan sa ya shiru shi ma wannan zancen sai a rubuta danka yana kuka kace masa yi shiru zan sai maka abu kaza wannan abin sai a rubuta kaga ka faɗa ne dan yayi me dan yayi shiru to idan baka kawo masa wannan abin ka bashi ba kai ƙarya ka saba Allah kuma sai a rubuta an fahimta kai shiru zan je da kai unguwa gobe idan gobe ce baka je da shi unguwa ba kai ƙarya kuma sai an rubuta to da ka duk irin waɗannan abubuwan da muke gani kamar wasa ne ba wasa bane in za ka yi wa yaron ka wasa kai masa akan abin da kake gani za ka cika masa yi shiru idan na fita zan to maka da alawa to kana fita sai alawa ka sa aljihun ka tafi inda za ka ji da ka dawo ka san akwai alawa aljihun ka sai ka ɗauka ka bashi ka cika alƙawari ko baka cika ba ka cika amma wallahi kaje ka dawo ba alawa nan akwai matsala Allah idan kaje ka dawo ba alawa akwai matsala akwai abu guda biyu na farko zaka cire yaron sika da kai zaka cire masa aminci da kai nan gaba idan ka faɗa magana zai ce rannan maka ce ba haka bane yaran da kuke gani wallahi suna da suna da basira sosai suna gane abu sosai kana gani yaro din shekara bakwai shekara shida sai masa zan maka abu kaza wallahi ya sa abin aransa ba kai masa ba daya biyu to in maka wasa wata ransa ya ce baba sau uku kana cewa zaka maka abu kaza baka ba yana rikewa sau uku sai ya lissafa maka har adadin to haka sai ka ce masa ne na farko kenan kaga ka karya masa aminci tsakaninka da shi na biyu kuma shine saban Allah ne subhanahu wataala mala'iku sun rubuta wallahi sai an rubuta ba wasa bane ba wasa bane yi kokari ku koya ɗinka gaskiya idan ka ce zan yi abu kaza to kai in ka ce masa ba zan yi abu kaza ba to shikenan ya san da gaske kake ba za ka ba kawai zai raba da kai Allah ma fi sarki ya samu dace fa yaqulu lahu mutum ya ce da ɗansa sa ashtari laka kaza wa kaza zan sayo maka kaza da kaza fayuktamu kazzaban sai a rubuta shi a matsayin makareci idan bai rubuta idan bai so masa din ba in zuwa in ji abdullahi in ji sahabi mujahid ibn jabar Allah madaukakin sarki masa rahama amin wa qala ibrahim at-taymi daya daga cikin magabata ibrahim at-taymi yake cewa idza arada al-mu'minu an yatakallama duk lokacin da mu'mini yayi niyya ya wata magana nazara to ya tsaya ya duba ya kalli maganar da zai kyau da zai faɗa da kyau ya yi nazari a kanta fa in kana lahu idan magana ya kasance a kan maslahasa ce shi ne lahu maganan maslahasa ce za ta ba shi abin da yake na samun lada a wajen Allah ko kuma kawo masa wani amfani na duniya ita maganar ta kallama ya yi magana da ita babu laifi wa illa idan ku ya ga maganar alaihi ce a kansa ce ma'ana matsala za ta jawo masa amsaka ya rike kayansa ba sai ya fito da ita ba كما لتي والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا yace kaga fajiri ko shi yadda harshen sa yake harshen sa sakakke ne mai tsayi komai kawai fada yake naka ta harshen mutun tsayi ne da shi to kaga mai yawan magana ke eh kawai magana fitowa take ratata ta kawai ba aunawa ba taunawa ba tacewa shine rasalan rasalan magana sa a harshen sa tsayi ne da shi magana sa kawai sakin ta yake baya tace ta waƙar ƙila mana yace har wani mai hikima a cikin waƙa yake cewa wazanil kalama idza nataqta fa innama yubdi uyuba zawil uyubil mantiq yace wazanil kalama ka auna zance ka sa shi a ma'auni duk lokacin da zaka yi shi idza nataqta idan zaka furta shi yace fa innama saboda haƙiƙa kadai yubdi uyuba zawil uyubil mantiq ya ce aibin mai aibi yana fitowa ne sakamakon farcinsa farci shi yake sa a gane aibin mai aibi idan ka je wani waje kai shiru sai mutane su rinka ganin kwarjininka su rinka ganin wani mutum ne kai na musamman kana da haiba amma an baka wasa ba da ka buɗe magana ka baki kai wata magana sai su fara tsaki kawai sai dama haka dama haka yake in ya zo ya fargita mu ya raza na mu ashe fargita jahili ne ba sani ba ba haka bane baki kenan baki shi sa wazanin kalama auna zantanka ya sa shi a ma'auni kafin ka faɗa an ba ka ba wallahi za ka faɗo da kanka can ƙasa sakamakon kalma ɗaya kawai da za ka faɗa a gaban wasu mutane zance kuma zai iya ɗaukaka ka ya kai ka darajar da baka taɓa tsammani za ka kai gari ta ba waƙila idan haka nan wani mai hikima yana cewa khairul kalami qalilun ala kasirin dalilun ya ce mafi alkhairin zance shi ne zancen da aka yi shi ɗan kaɗan so da duk zancen da ya yawa to akwai buƙatar dalili a kansa sai an buƙaci ka kawo dalili a kansa wal'iyu ma'ana ƙasirun ya hawihi lafzun tsawiyu ya ce kaga al'iyu shi ne al'iyu shi ne jahili wanda bai sani ba kamar hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe da ke cewa fa inna ma shifa al'i as-su'al hakika waraka ta wanda bai sani ba jahili shine ya tambaya wal'i wanda bai sani ba wanda ba shi da kan gado ma'ana qasirun ma'anar da take da takaitacciya a cikin zance yahwihi lafzun tawil sai kaga ta kunshi lafazi mai yawa a cikin zancensa abin nufi zancen da yake yana buƙatar ƴan lafuza ƴan kaɗan ma'anarsa ta fito amma shi sai ta zagaye ya ta kaiwa da komowa mala ya ce wannan rashin rashin ilimi ne rashin sani wa fil kalami fudulun yace a cikin zance akwai rara wa fihi qala wa a cikin zance kuma akwai kace na ce kaga ba ko da ake faɗa ba kenan akwai jita jita akwai ji ne daga wancan wannan yaji daga wancan wannan yaji daga wancan to haka ba kowane zance ake ji a faɗa ba bala sai hibbul lisani anil khawdi fil batil kiyaye harshe game da afkawa cikin barna abu na uku kenan daga cikin abin da dole sai kai kokarin ka kiyaye shi kafin ka ka zama to mai kiyaye harshe kiyaye harshe daga afkawa cikin barna kalkalami fil ma'asi kamar mutum ya rinka tattaunawa cikin abin da yake saban Allah ne mithlu hikayati ahwalin nisa malaice misalin mutum ya rinka hikaito labarurruka irin na mata labari irin na mata da fadar suran mata da abin da ya kama da haka kamar yadda ake samu za ku ga yanzu a society ɗinmu na malam bahaushe abinda da ba a san shi ba irin nobel da ake rubuta na hausa za ku ga littattafai ne da suke kunsar abubuwa da bai dace ba bai dace da al'adarmu ba bai dace da addinin ma bai dace da mutuntaka ba kuma abin takaiti za ka irin waɗannan littattafan su ake samu a sa a gidan rediyo ana karantawa a gidan rediyo wanda miliyoyin mutane suna ji da ƙananan yara da manya da tsofaffi da masu mutunci da kowa da kowa an sa ana karanta wannan mutumin banza kawai zauna yana karantawa yana fito da surorin mata doguwa ce mai kaza ce ta yi kaza ta haka za ku rinda bi ana faɗa wannan abubuwan haramun ne wallahi bai kamata ba haramun ne kuma duk gidan rediyon da ya bada dama ake irin waɗannan abubuwan wallahi sai Allah ya tume su bai kamata ba kwata-kwata bai kamata ba zantuttuka ne ba su kamata ba ko a zauna a majalisa ana tattauna irin waɗannan maganganun su ma duk ba su kamata ba wa majalisul khamri ko a rika zantuttuka akan abubuwan da suka shafi guraren shaye-shaye tattauna maganganu irin na shaye-shaye ko abin da yake kama da haka wa maqamatil fusaq da matsayi matsayi na fasakai a rinka fadar matsayin fasakai da irin matakin da suka taka ana kokarin fito da cewa sun yi wata jarumta ta musamman wa tana'umil aghniyai da ni'ima da mawadata suke ciki musamman wadatan da suka tara duke su ta hanyar haramu a zauna ana tunanin irin abin da suke da shi ana kididdige shi ana sha'awarsa Allah ya ce wani shi ma duk bai dace ba wa tajabburil muluki da taurin kai da kekashewar zuciya irin na masu mulki ana faɗar wani azzalimi mai mulki da irin zaluncin da ya ko abin da ya kama da haka wasu kuma suna faɗa ne da niyyar ƙayatarwa da ya burge su duk wannan ba daidai bane wa ghairi zalika da makamancin irin waɗannan qala tu an bilal bin al harith al muzani radiyallahu anhu hadisi yazo daga bilal ibn harith al muzani Allah ya kara masa yarda yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله إراد أمتي أرتبت أغريشة إن الرجل حقيقة متن لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله زي وتكلم بلا كوي وتتكي أنشاء أنشد أبن زي جامس يردر الله مدوكين سركي ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت شي لوقتين da ya faɗe ta bai taɓa tsammani ta kai matsayin da ta kai ba ita kalma bai taɓa tsammani ta kai inda ta kai ba yaktubu Allah lahu ridwanahu ila yawm yalqahu daga wannan kalmar da zai faɗa Allah madaukakin sarki zai rubuta masa yardarsa ba zai ƙara fushi da shi ba har zuwa lokacin da zai haɗu da shi kalma ɗaya kawai zaka faɗa baka ankara ba Allah madaukakin sarki zai yarda da kai sakamakon wannan kalmar har zuwa lokacin mutuwarka har zuwa lokacin da zaka haɗu da shi ba zai ƙara fushi da kai ba kalma ɗaya kawai malai so inna rajula haka nan mutum kuma la yatakallama bil kalima yakan faɗi wata kalma min sakhatillahi ta'ala wacce ita kuma kalma ce da za ta jawo fushin Allah subhanahu wata'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat shi ma bai yi tsammani wannan kalmar ta kai matsayin da ta kai a cikin saba wa Allah subhanahu wata'ala ba yaktubu Allah lahu biha sakhatahu ila yawm yalqahu Allah maɗaukakin sarki zai rubuta masa fushi har zuwa lokacin da ya da shi har zuwa lokacin da zai haɗu da shi ma'ana wannan kalmar za ta jawo masa fushin Allah subhanahu wata'ala ba zai ƙara yin wani aikin kuma da Allah zai gafarta masa ba har sai Allah maɗaukakin sarki ya kama shi ran tashin alkiyama kalma ɗaya kawai to kaga idan zance yana da irin wannan tasirin ya kamata mu kiyaye shi wannan hadisi rawahu malik wa tirmidhi wa qala hasan sahih wa kana alqamatu yaqulu alqama ya kasance yana cewa kam min kalamin mana'anihi hadithu bilal bin harith yace zantuttuka da yawa zantuttuka nawa nawa ne hadisin bilal dan harith suke hana ni farta su suke hana ni fadan su akwai zance da yawa da sai na niyyar fadarsa na yi niyyar fito da shi in na tuno da hadisin bilal bin al-haris sai yanzu ba zan iya faɗarsa ba wannan hadisi ne shine wannan hadisin da makaranta yanzu yace in na tuno da wannan hadisin sai in fasa kalmomi kai ma ya kamata ka ɗauki wannan al'ada irin ta alqaba don lokacin da ka tuno da wannan hadisi idan ka san zance ba na alkhairi bane ya shigo ka faɗe shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annahu sami annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace ya ji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa innal abda haqiqa bawa la yatakallama bil kalima yakan faɗi wata kalma guda ɗaya ma ya tabayyanu fiha irin kalmar da bai yi tsammani ma ta kai inda ta kai ba bai yi tsammani tana da abin da take da shi ba shine ma ya tabayyanu fiha ya zallu biha finnari sakamakon wannan kalmar za ta afkar da shi cikin wutar jahannama aba adamin ma bainal mashriqi wal maghribi nisan abin da ke tsakanin mahudara na da mafadarta idan ya shiga cikin wutar jahannama nisan da zai a cikin wutar jahannama kamar nisar mahudar rana da mafadar rana gabas da yamma kalma ɗaya kawai za ta dilmiya shi ta danna shi a wutar jahannama nisan da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta kalma ɗaya yan uwa kuma babban abin tsoron ‘yan uwa abin tashin hankali shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma ya tabayyanu fiha ba ma ya tsammani kalmar ko abin da ya faɗa tana da wani tasiri ba ya tsammani tana da wani abin da za ta iya jawo masa yardar Allah ko ta jawo masa fushin Allah ba ya tsammanin wannan kawai ya faɗe ta ne to amma kalli inda za ta kai shi to kaga in kalma tana da irin wannan hatsarin lalle ne bari ka tantance zancen makamu ya fito daga bakin mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rama yace wa ma'ana ya tabayyanu abinda ake kira da abinda ake nufi da ya tabayyanu shine yufakkiru annaha khairun amla bai ma yi tunani wannan kalmar da ya faɗa alkhairi ce ba ko shar bai ma yi tunanin wannan ba bai tsammani da ta zama masa matsala wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda yace a'zamu an-nasi khataaya yawm al-qiyamati wanda suka fi kowanne mutane kuskure da afkawa cikin zunubi ran tashin alkiyama su ne aksaruhum khudan fil batil wanda suka fi kowa ko wanda ya fi kowa kutsawa cikin barna inji abdullahi dan mas'ud idan kana so ka samu wanda ya fi kowa shiga cikin matsala ranar tashin alkiyama to shine wanda yake sakin harshen sa yake faɗar duk abin da ya ga dama ya dura a sharri ya zancen batsa ya zancen da bai dace ba duk wani zance mara kyau zai yi shi to irin wannan bai an kara ba sai ya ji ranar tashin alkiyama sannan zai gane ya kuskuren da ba zai iya gyarawa ba ya afkara mu kuma da ba zai iya fitowa ba kaga matsala ta samu kenan idan ranar tashin alkiyama babu tuba ai babu gyara aiki ba tuba ranar tashin shine babban matsalar ranar tashin alkiyama kenan ba tuba ba gyaran aiki abin da gaje da shi shi zaka dauka abin da baka je da shi ba wallahi ba zaka same shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud magana ce mawqufiya ma'ana magana ce tasa قال الحافظ العراقي الحافظ العراقي yake cewa wa sanaduhu sahih isnadin wannan magana ingantacce ne Allah subhanahu wataala ya samu dace zamu tsaya akan na uku insha Allah ta'ala sati bizo sai mu tashi akan hibdul lisani anil mira'i wal jadal kiyaye harshe game da musu da kuma jayayya Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi